بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا masauraranmu barkanmu da sake saduwa a cikin fassarorin ma'anonin hadisan riyadu salihin idan ba manta ba za mu tashi ne daga babu ru'ya wa ma ya ta'allaqu biha
قال رحمه الله باب الرؤيا وما يتعلق بها babin da yake bayani akan mafarki da abin da ya dangance shi قال الله تعالى Allah madaukaki yana cewa ومن آياته منامكم بالليل والنهار yana daga cikin alamomin da suke nuna ƙudurar Allah bacci da kuke yi da daddare da kuma yini
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال an karɓo daga Abu Huraira Allah ya yarda da shi yana cewa قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول na ji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa لم يبق من النبوة إلا المبشرات babu abin da ya rage daga annabta sai bisharori قالوا وما المبشرات sai sahabbai suka tambaya suka ce waɗanne ne bisharorin قال الرؤيا الصالحة sai ce mafarki mai kyau رواه البخاري bukhari ne ya rawaito
وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga shi abu huraira daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce
إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب idan ah, zamani ya yi kusa-kusa da wahala mumini ya yi mafarki kaga ta zama ƙarya
ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة mafarkin mumini wani ɓangare ne daga cikin ɓangarori arba'in da shida na annabta متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وفي رواية أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا wannan ya fi gaskiyar mafarki daga cikin ku shine ya fi gaskiyar zance
وعنه رضي الله عنه قال an karɓo daga shi abu huraira allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم zala tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce من رآني في المنام فسيراني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي duk wanda ya ganna a mafarki to tabbas zai gani a fili shedan baya kamance cinya da ni sai dai abinda malamai suke cewa shine ah, dole ne ya zama kaga annabi sallallahu alaihi wasallam da siffofinsa wanda sahabbansa suka san sa da shi da haka idan da zaka gan shi a mafarki bai da gemu ko tufansa yana jan ƙasa ko ka gan shi baki to wannan ba annabi ka gani ba saboda ba ita ce siffarsa wacce aka sani ba kamar yadda aka rawaito ibn sirin idan wani ya zo ya ce mai ya ga annaba a mafarki to yakan tambaye shi ya ce siffanta masa shi in ya faɗi siffofin da ya san haka yake a hadisai sai ya ce shi ka gani in ba shi ba ne ya ce ba shi ka gani ba na'am متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول an karɓo daga sa'ad bin malik wanda ake mai lakabi da abu sa'id al-khudri yana cewa naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله تعالى فليحمد الله عليها وليحدث بها idan ɗayan ku ya ga wani mafarki wanda yake so to tabbas wannan mafarkin daga Allah yake da haka ya gode wa Allah kuma ya ba da labari da wannan mafarkin وفي رواية فلا يحدث بها إلا من يحب a wata ruwayar kada ya ba da labarin wannan mafarkin sai ga wanda yake so
وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ من شرها idan ya ga mafarkin da bai masa ba to ya tabbatar da cewa wannan mafarkin daga shi ɗan yake don haka ya nemi tsari daga shirin wannan mafarkin ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره kada ya faɗe ta ga wani mutum saboda ba za ta cutar da shi ba متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال An karɓo daga Abu da Allah ya yarda da shi yana cewa قال النبي صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce الرؤيا الصالحة وفي رواية الرؤيا الحسنة من الله والحلم من الشيطان mafarki mai kyau daga Allah yake amma ah, mafarki kirkitacce wanda yake mara kyau to daga shidan yake فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثا وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره duk wanda ya ga wani abu wanda yake baya son shi to ya yi tofi a bangaren hagunsa su uku ya nemi tsari daga shidan mafarkin ba zai cutar da shi ba da taimakon Allah متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال an karɓo daga Jabir Allah ya yarda da shi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه idan ɗayan ku ya ga wani mafarki wanda bai masa ba to ya yi tofi sau uku a ɓangaren hagu kuma ya nemi tsari daga shiɗan ya canza gurin kwanciyarsa eh, ya canza gurin kwanciyarsa na
وليتحول عن جنبه الذي كان عليه ya canza ɓangaren da yake kwanci a kai رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن, ال وعن أبي الأسقع واسلة بن الأسقع رضي الله عنه قال
an karɓo daga wasilatu bin asqa Allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه أو يري عينه ما لم ترى أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل yana daga cikin zuki ta mallaki mutum ya zama cewa ya danganta kansa zuwa wanda yake ba babansa ba ne ko kuma ya ce ya yi wani mafarki alhalin kuma bai yi ba ko ya faɗi ƙanya ga annabi sallallahu alaihi wasallam رواه البخاري bukhari ne ya rawaito كتاب السلام babin da yake bayani akan sallama
باب فضل السلام والأمر بإفشائه
wannan babi na farko yana bayani akan falalar sallama da kuma umarni da cewa a dinga yawaita sallama
قال الله تعالى Allah yana cewa يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya kada ku shiga gidajen da ba naku ba har sai kun ɗeba kewa kuma kun yi sallama ga ma'abuta gidan وقال تعالى Allah yana cewa فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة idan kuka shiga gidaje to ku yi sallama ga kawunan ku gaisuwa daga Allah wasu take mai albarka kuma kyakkyawa وقال تعالى Allah yana cewa وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها Idan aka gaishe ku da gaisuwa to ku yi gaisuwa da mafi kyawunta ko ku mayar da kwatankwacinta. Mana yanzu idan mutum ya ce maka assalamu alaikum to in ka tashi mayan masa ka ce assalamu alaikum ko ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah shi ne ka mayan masa da mafi kyawun abin da ya maka amma dai wajibi ne ka mayan masa da gwargwadon yadda ya maka in ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah to ba zai yiwu in ka tashi mayan masa ka ce assalamu alaikum kawai kai shiru ba dole sai ka ce wa rahmatullah in kuma da za ka ƙara wa barakatu shi ne yafi وقال تعالى Allah yana cewa هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين a shin labarin mm, bakin annabi Ibrahim masu girma ya zo maka إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام lokacin da suka shigo wajen shi sai suka ce salam shi ma sai ya ce musu salam وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم an karɓo daga Abdullahi dan Amr bin Al-As yake cewa wani mutum ya tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam أي الإسلام خير wannan abu ne a cikin musulunci ya fi alkhairi قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف
sai ce ka ciyar da abinci sannan kuma ka yi sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani ba متفق عليه kwari da muslim suka rawaito.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال an karɓo daga abu huraira daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa لما خلق الله تعالى آدم صلى الله عليه وسلم قال اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس
lokacin da Allah madaukakin sarki ya halicci annabi Adam sai ya ce masa je kaka yi wa waɗancan sallama mana Allah ya nuna masa wasu taron mala'iku waɗanda suke zaune فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك yake cewa ka saurari abin da za su gaishe ka da shi saboda abin da ka ji daga wajensu shine gaisuwarka da kuma gaisuwar zuriyarka فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله sai ce musu assalamu alaikum su kuma sai suka ce masa assalamu alaika wa rahmatullahi suka ƙara masa wa rahmatullahi na متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito
وعن أبي أمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال an karbo daga bara dan azib Allah ya yarda da shi yana cewa أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع annabi sallallahu alaihi wa sallam ya umarce mu da abubuwa bakwai بعيادة المريض da gaida mara lafiya واتباع الجنائز bin jana'iza وتشميت العاطس da gaida wanda ya yi atishawa ونصر الضعيف da taimakawa wanda yake mai rauni da وعون المظلوم taimakawa wanda aka zalunta وإفشاء السلام wanda ya sallama وإبرار المقسم da kuma kubutar da wanda ya rantsuwa mana mutum ya ce wallahi sai ka yi kaza to ka yi kokari ka hana shi kafara kada ka yi abin kuma so yake kai kai kokari ka yi mutukar bai saba wa Allah ba
متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال an karbo daga shi Abu Huraira Allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ba za ku shiga aljanna ba fa har sai kun yi imani ولا تؤمنوا حتى تحابوا ba za ku yi cikakken imani ba har sai kun so juna أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم bana shiryar da ko zuwa abin da in dai kuka yi shi za ku so juna ba أفشوا السلام بينكم daidaita sallama a tsakaninku رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن أبي يوسف عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال an karbo daga abdullahi dan salam Allah ya yarda da shi yana cewa سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول na ji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana cewa يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخلوا ku الجنة بسلام mutane, ku daidaita sallama ku ciyar da abinci ku sada zumunci ku kuma yi sallah lokacin da mutane suke bacci in kuka yi haka za ku shiga cikin aljanna da aminci wasu malaman sira suna cewa wannan shine hadisin farko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa lokacin da ya je madina na'am رواه الترمذي وقال حديث صحيح tirmidhi ne ya rawaito kuma ya ce hadisi ne ingantacce وعن الطفيل بن أبي بن كعب أنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق Ah, an karɓo daga shi Ufail bin Ubay bin Ka'ab yake cewa ya kasance yana zuwa wajen Abdullahi dan Umar sai ya tafi da shi zuwa kasuwa.
قال فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه
Ah, Idan muka tafi kasuwan nan Abdullahi bin Umar duk wanda ya wuce sai ya yi mai sallama sawa'un ko da kayan da yake siyarwa ba wasu kayan kirki ba ne sai ya masa sallama ko miskini ne sai ya mai sallama ko wanne irin mutum ne sai ya mai sallama.
قال الطفيل فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبع فاستتبعني إلى السوق فقلت له ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تصوم بها ولا تجلس في مجلس السوق وأقول اجلس بنا اجلس بنا ها هنا نتحدث sai abu tufail yake cewa akwai wani lokaci ya je wajen abdullahi bin umar sai ya nemi cewa mu zo mu tafi kasuwa sai sai nake ce masa to kai yanzu idan mun je kasuwa ne za mu yi kai dai mun je kasuwan nan ba ka tsayawa ka ce wani abu ba ka tsayawa ka taya wata haja da aka kawo a kasuwa ba ka yadda mu zauna daga cikin guraren zama da ake zama a kasuwa amma na ce mu zauna ni zan ce ba ka zama فقال يا, يا أبا بطن وكان الطفيل ذا بطن إنما نغدو من أجل السلام نسلم على من لقيناه sai yake cewa da tufail sai yake cewa da tufail ya kai mai katon ciki ai mu muna zuwa ne kawai don mu yi wa mutane sallama muna yin zuwa ne don mu sallama kawai ga wanda muka haɗu da shi mana abdullahi dan umar yana zuwa kasuwan nan ne kawai don ya haɗu da mutane ya musu sallama ya samu lada
رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح malik ne ya rawaito a muwadda da sanadi mai inganci
باب كيفية السلام babin da yake bayani game da yadda ake yin sallama يستحب أن يقول المبتدئ بالسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيأتي بضمير الجمع وإن كان المسلم عليه واحدا ana so wanda zai yi sallama ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kar ya ce assalamu alaika zai ce assalamu alaikum ma'ana ya zo da lamiri wanda yake nuna jam'i ko da ko mutum da yi wa sallama ويقول المجيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فيأتي بواو العطف في قوله وعليكم shi ma wanda zai amsa sallama ana so ya zo da jam'i kuma sannan ana so ya ƙara wawon a farko ma'ana kai ya ce alaikum salam ya ce wa alaikum salam na'am wa rahmatullahi wa barakatuh وعن عمران بن الحسين رضي الله عنهما قال an karɓo daga imran dan hussein allah ya yarda da shi yana cewa جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم ثم رد عليه ثم جلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce assalamu alaikum sai annabi ya mayan masa sannan ya zauna sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lada goma
ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه فجلس فقال عشرون wani mutum ma ya zo shi kuma sai ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mayan masa da sallama sannan eh, mutumin ya zauna sai annabi yake cewa lada ashirin ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه فجلس فقال ثلاثون sai wani shi ma sai ya zo sai yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sai annabi ya mayar masa mutumin ya zauna sai annabi ya ce lada talatin abinda hadisin yake nufi shine idan mutum ya ce assalamu alaikum to zai samu lada goma idan kuma ya ƙara wa rahmatullah zai samu lada ashirin idan kuma ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu zai samu lada talatin na'am رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن abu dawud da tirmidhi su suka rawaito kuma suka ce hadisi ne mai kyau وعن عائشة رضي الله عنها قالت an karbo daga aisha allah ya yarda da ita tana cewa قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم akwai wani lokaci da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mun هذا جبريل يقرأ عليك السلام ga jibrilu nan yana yi miki sallama قال قلت عليه السلام ورحمة الله وبركاته ni ma sai nake cewa to wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة حتى تفهم عنه an karɓo daga shi anas allah ya yarda da shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai faɗi wata kalma to yakan maimaita ta su uku har a fahimci kalma
وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثة idan kuma ya zo zai yi wa mutane sallama to sukan yi musu sallama har sau uku amma wasu malaman suna cewa game da sallama yakan yi hakan ne idan mutanen gurin suna da yawan gaske na'am رواه البخاري bukhari ne ya rawaito
وعن المقداد رضي الله عنه في حديثه الطويل
an karɓo daga miqdad Allah ya yarda da shi a hadisinsa ne tsawo yana cewa قال كنا نرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من اللبن فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم miqdad yake cewa mun kasance mukan ajiye wa annabi sallallahu alaihi wa sallam rabansa na daga nono idan ya zo da daddare yakan yi sallama wacce ba ta tashi mai bacci kuma wanda yake farke yakan ji wannan sallama saboda haka a lokacin da muka ajiye wa annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan nonon sai ya zo ya yi sallama kamar yadda ya saba رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم an karɓo daga asma'u yar yazid allah ya da ita take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa wuce wani masallaci a wata rana a lokacin akwai wasu taron mata suna zaune sai ya yi musu sallama ta hanyar nuni رواه الترمذي وقال حديث حسن tirmizi ne ya rawaito kuma yake cewa hadisin mai kyau ne amma akwai ruwaya abu dawud wacce take nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu sallama da haka aka hada da wannan ruwaya sai ya zama duka biyun ya yi nuni kuma ya musu sallama saboda haka idan mutum ya guji eh, fitina to zai iya kin yi wa mata sallama musamman idan 'yan mata ne amma idan ya kasance baya tsoron fitina kamar dattijawa ne kawai da imam malik ya faɗa mu wadda to zai iya musu sallama na'am
وعن أبي جري الهجيمي رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت عليك السلام يا رسول الله
abu jurai al-hujaini yake cewa na je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai na ce masa alaika salam ya rasulullah
قال قال لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى sai annabi ya ce mun kada ka ce alaika salam saboda alaika salam gaisuwar mamata ce sai dai ka ce assalamu alaikum
رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح abu dawud da tirmidhi ne suka rawaito kuma sun ce hadisi ne mai kyau وقد سبق لفظه بطوله باب آداب السلام babin da yake magana akan ladiban sallama عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga abu huraira allah ya yarda da shi yake cewa manzo allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce يسلم الراكب على الماشي والماشي على القائد والقليل على الكثير
wanda yake abin hawa zai yi wa wanda yake tafiya a ƙasa sallama wanda yake tafiya zai yi wa wanda yake zaune sallama masu taf- waɗanda suke yan kaɗan za su yi wa masu yawa sallama متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وفي رواية للبخاري والصغير على الكبير a ruwayar bukhari kuma karami zai yi wa babba sallama idan suka haɗu وعن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال an karɓo daga abu umama sudai bin ajilan albahili allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo allah tsira da aminci allah su tabbata gare shi ya ce إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام wanda ya fi kowa a wajen allah daga cikin mutane shine wanda ya fara musu sallama رواه أبو داود بإسناد جيد ورواه الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه قيل يا رسول الله الرجلان يلتقيان أيهما يبدأ بالسلام قال أولاهما بالله تعالى قال الترمذي حديث حسن wancan hadisin abu dawud ya rawaito da sanadi mai kyau kuma shi ma turmuzi ya rawaito da wata siga a lokacin da ake cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam mutane biyu idan suka haɗu waye ya fi cancanta ya fara yi wani sallama sai ce wanda ya fi kusa da Allah turmuzi ya ce hadisi ne mai kyau ita wannan ruwayar ta biyu
باب استحباب إعادة السلام على من تكرر لقاؤه على قرب بأن دخل ثم خرج ثم دخل في الحال أو حال بينهما شجرة ونحوها babin da yake bayani akan cewa mustahabbi ne a maimaita sallama ga wanda ya shigo yanzu sannan kuma ba a jima ba ya sake shigowa ko kuma wanda tsakaninka da shi akwai wata bishiya ko wani abu makamancin haka عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء صلاته an karɓo daga abu huraira a cikin hadisin mutumin nan da bai iya sallah ba أنه جاء فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي a cikin hadisin ya zo cewa wannan mutumin da ya zo ya sallah sai ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa sallama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mayar masa sallama sai ya ce masa ka je ka sake sallah saboda ba kai sallah ba فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعل ذلك ثلاث مرات saboda haka sai ya je sallah ya sake dawowa ya sake yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sallama annabi ya ce masa ka je ka sake yin sallah saboda ba kai sallah ba sai da haka ta faru har sau uku متفق عليه Bukhari da muslim ne suka rawaito وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال an karbo daga shi abu hurairah Allah ya ga da shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه idan ɗayan ku ya haɗu da ɗan uwansa to yi masa sallama فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه idan akwai bishiya ko wani bango ko wani dutse da ya shiga tsakanin su to in ya haɗu da shi ya masa sallama رواه أبو داود abu dawud ya rawaito
باب استحباب السلام إذا دخل بيته babin da yake nuna cewa mustahabbi ne idan mutum ya shiga gidansa ya sallama
قال الله تعالى Allah yana cewa فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة idan kuka shiga gidaje to ku yi sallama ga kawunanku gaisuwa daga Allah wacce take mai albarka kuma mai kyau kyakkyawa
وعن أنس رضي الله عنه قال an karɓo daga Anas Allah ya yarda da shi yana cewa قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce mun ya kai ɗana إذا دخلت على أهلك فسلم تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك idan ka shiga wajen danginka ko iyalanka to ka yi sallama domin wannan sallama za ta zama albarka a gare ka da kuma mutanen gidanka رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح Tirmidhi ne ya rawaito kuma ya ce hadisi ne ingantacce.
باب السلام على الصبيان Babin da yake nuna cewa yana da kyau a dinga yi wa yara sallama.
عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله An rawaito daga Anas Allah ya yarda da shi cewa akwai lokacin da ya wuce wasu yara sai ya musu sallama sannan kuma ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana aikata haka.
متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه وعلى أجنبية أو أجنبيات لا يخاف الفتنة بهن وسلامهن بهذا الشرط Babin da yake bayanin cewa ya halatta mutum ya sallama ga matarsa, ya halatta mutum ya sallama ga macen da take muharramarsa ce, sannan ya halatta ya sallama ga matar da take ba muharramarsa ba idan babu tsoron fitina. Su ma kuma mata idan ba su ji tsoron fitina ba ya halatta su yi haka.
عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال An karbo daga sahal ɗan sa'ad Allah ya yarda da shi yana cewa كانت فينا امرأة وفي رواية كانت لنا عجوز تأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر وتكركر حبات من شعير فإذا صلينا الجمعة انصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا Ah, Sahal bin Salis Sa'idi yake cewa akwai wata mace da take tare da mu a wata ruwaya kuma wata tsohuwa ta kasance tana ɗaukar tushen salk wata wani abu ne wani tsoro ne wanda laraba suka san shi takan jefa shi a cikin ah, tukunya ta sa shi a cikin tukunya sai ta niƙa eh, sha'ir sai ta haɗa da shi idan muka yi sallar juma'a sai mu je mu mata sallama sai ta kawo mana musu.
رواه البخاري Bukhari ne ya rawaito.
وعن أم هانئ فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت an karɓo daga ummu hani yar abu talib tana cewa أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو يغتسل وفاطمة تستره فسلمت وذكرت الحديث na je wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam ranar da aka buɗe makka a lokacin yana wanka fatima ta suturce shi sai ne masa sallama har zuwa ƙarshen hadisin رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت an karɓo daga asma yar yazid allah ya yarda da ita tana cewa مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا Man- manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya taɓa wuce mu muna tare da wasu mata su yi mana sallama رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وهذا لفظ أبي داود a abu dawud ya rawaito da shi da tirmizi kuma tirmizi ya inganta hadisin ولفظ الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وأصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم wancan da ya gabata lafazin abu dawud ne a cikin kuma littafin tirmizi yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce wasu mata zaune a cikin masallaci a wata rana sai ya musu sallama da nuni masu sauraron mu saboda ƙwarewar lokaci za mu dakata a nan insha Allah ta'ala za mu ɗora a darasi na gaba kafin wannan lokacin nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh